بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسأل النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي amma ba a do yanwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkamu da kasancewa cikin wannan masallaci nawa mai taron albarka masjid umina hawa da ke wannan unguwa ta bago bayan makantar yan mata ta doma a nan fadar jihar gombe yau muna yinin asabat daren lahadi wanda hakan ya yi daidai da goma sha bakwai ga watan ɗayan musulunci watan almuharram wanda hijira yau na da shekara 1447 daidai da goma sha biyu ga watan bakwai na miladiya 2025 barkanmu da kasancewa domin ci gaba da darasi da muke cikin littafin na manhajul muslim manhajul muslim na babban malami a sheikh abubakar jabir aljazairi rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatarwa cikin wannan masallaci a dukkan yini ko dare irin wannan a idan masu bibiya ba su manta ba muna cikin alfasal al'awwal a cikin shi littafin mun karanta al'adilla an naƙaliya mun shiga cikin al'adilla al'aƙaliya mun karanta ta ɗaya ta biyu sai lokaci ya cin mana yau za mu tashi a mai namba ta uku a cikin adilla al'aƙaliya wanda kuma shi ne darasinmu na hudu a cikin wannan littafi insha Allah kamar yadda kuka sani shi mawallafin wannan littafi a shek abokar jabir aljazairi iya da wani salo da ya sa cikin rubutunsa na wannan littafi idan ya yi fasali to sai kawo hujja da kali kamar abin da ya shafi alkitabu sunna ya kawo ayoyin alkur'ani da hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ya kawo maganganu na magabata wannan su ne hujja da kaliya daga annakalu ne abin da aka cirato daga wani sannan kuma bayan ya kammara wannan sai zo ya kawo al'adilla al'aƙaliyya abinda hankalinka ma zai baka wannan zagon an fahimta bayan an karantar da kai dalilai sauƙaƙƙu a nassi sannan kuma sai ya zo ya dinga buga ma dalilai cin abin da ƙwaƙwalwarka za ta iya ɗauka ta wannan shi ne irin salon da ya yi a wannan littafi tun daga farkon sa ƙarshensa muna fatan allah ta ya masa rahama ya sanya aljanna ce makomarsu da mu gaba ɗaya za mu tashi a feji na goma sha uku a littafi insha Allah maliki cewa wujudu hazan nizam ad-daqiq al-mutamassil fi hadhihi sin aw fi hadhihi sunan al-karima al-kauniyya kai as-sunan al-kauniyya fil khalqi wat takwin maliki cewa daga cikin dalilan da za su nuna ma cewa akwai Allah da gaske ba babu ba shine da Allah ta'ala ya tsara duniya bisa wannan tsari dare yayi gari ya waye ana nan ana nan ayi azhar ayi la'asar magriba ta ana nan ana nan dare yayi al-fajr ke to gari ya waye a ce gobe a ce jibi a ce sati mai zuwa a ce wata to haka Allah ya tsara duniya kasan duniya ba za ta zama to a haka ba in ba Allah ba ne tsara ta inda tsarin ɗan adam ne ko ita duniya ce za ta tsara abin da ya mata da kanta to ba ta isa ta irin wannan tsari ba amma tsari ne na Allah da ita duniyar da mutanen duniya dole su bi tsarin a haka bayan da za su yi dole ka ko kana so ko ba ka so gari yawai dole ko kana so ko ba ka so gobe za ta yi dole ko kana so ko baka so mako zai kare ko kana so ko ba ka so wata zai kare haka nan shekara za ta kare to haka Allah ya tsara duniya bisa wannan tsari daƙiƙ wanda yake da banƙaye kuma yake tafiya bisa yadda Allah ya tsara shi wanda Allah ya tsara sunnarsa ta gabatar da abubuwa a duniya ka dukkan kaunu haka zai kasance alkaunu shine halitta ko kuma abinda Allah ta'ala duk abinda ba Allah ba na ce masa kaunu abinda Allah ya kasantar da shi to bisa irin wannan tsari zai tafi fil kalqi wa takawin wajen abin da Allah ya halitta da kuma tsara irin abin da Allah ya halitta da. A maliki cewa wannan shi'a wata tsoyin, an nashi'a shi ne tashin abu, tun iya ƙarami iya girma iya girma shi ne nashi'a, wani ƙada alimtumin nashi'a ta lula falaula ta zakaru, an nashi'a shi ne tashin abu. An fahimta? To dukkan wani abu mai rai ne wani lokacin ba shi da rai ma iya wannan annashi'a ɗin tashinsa tun daga ƙasa ya yi sama tun daga ƙarami ya zama babba lisa'ilil ka'inat da Allah ya gudanar bisa dukkan sauran halittu bayan ma mutane din alhayya fi hadhal wujud wanda wannan tsarin rayayye ne wanda yake gudana a wannan duniya fa inna jami'aha khadi'a li hadhihi sunan a mutakayyid cewa a dukkan ita duniya ɗin da abin da ke cikinta kazi'un masu kaskantar da kai ne masu rusunawa ne don dole lihaza sunan mutakayyid bisa irin wannan hanya da Allah ya sa wacce take da ƙaidi ana cikin tafiya duk wanda ya je tashar to zai sauka an fahimta kullun ya jari li ajalin musamman kullun ya jari ila ajalin musamman shi ne a sunan a mutakayyid yau a muna yinin asabar kunga asabar ta ƙare an zo ƙaidinta ta tsaya an shiga daren lahadi shi ma alfijir iya ketowa ƙaidin daren ya yi ya tsaya sana shiga yinin lahadi ana nan lokacin da rana ta fada shi ma wannan ƙirin ya tsaya ana nan a ce mako ana nan a ce wata ana nan a ce shekara ana nan a ce yau wane ya faɗi ya mutu ana nan a ce yau an haifuwa ne yau wane ya cike shekara kaza shi ne tsari wanda Allah ta'ala ya ƙayyade komai da lokacinsa to ita duniyar da 'ya'yan cikin duniyar to dole su tafi a wannan tsari da Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara wannan hankalinka ma zai baka wannan da duk ba haka muke bayi akwai ta ɗauwur yanzu waɗannan yaran ƙanana wata rana nan da shekara kaza su ne ko manya ne marasa gemu sun yi gemu masu gwaje-gwaje sun daina hankali ya zo an fahimci wannan to haka Allah ki tsara tsara su daga wannan marhala sai wannan daga wannan ƙaidi sai wannan ƙaidi wanda wannan baya bukata a karanta ma ayan ko hadisi ka sani na sani haka abin yake tafiya ta gudanar abin ba da kansa yake gudana ba Allah ta'ala ne ke gudanar da shi ana fahimtar wannan sai malik ke cewa a mutakayyidun biha la yastati'u al-khuruj anha bi halin min al-ahwal ba wanda isa fita daga wannan tsarin da Allah ya wado ya ce shi kawai ba zai ga gobe ladi ba bai ka dama ba to ba wanda isa yi wannan amma idan ko shi baya son dare yi kawai dare ba zai yi ba ko gari ba zai waye ba shine ce la yastatilu khuruji Allah wannan tsare-tsaren da Allah ya wa duniya ba wanda ya sifi daga cikin sa bi halin min al-ahwal da dukkan wani yanayi daga cikin halayya gaba daya fal insanu masalan shi mutum a misali dan adam yu'allak nutfa fi rahim da can farkon sa nutfa ne a cikin mahaifar mahaifiyarsa farkon ɗan adam ke wala kada kalakan al'insana min nufatin a wala kada kalakan al'insana min sulalatin min tsiri sun maja Allahun nufatan fi ƙararin baki nufa ya sa hadisi ya zo cewa mazan Allah yana cewa sallallahu alaihi wasallam inna ahadakum yajma khalqahu fi batni ummihi 40 yawman nutfa to kowa da wannan nutfa ne ba shi ne Allah ta'ala yake cewa hal ata alal insani hinu min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura innaka laqanil insana min nutfatin a mishajin nabtanihi faj'alnahu sami'an basira ana fahimta to wannan shine nuqfa da Allah ta'ala ya kaddar ita ce sinadarin halittarka sinadarin halittar dukkan wani dan adam a duniya an fahimta to da ta dan adam yayi ya zauna a matsayin nuqfa har ma cikin Allah ke cewa kwana 40 sannan ta juye ta koma gudan jini kwana 40 sannan ta rikide ta koma tsoka kwana 40 40 40 uku sannan kuma manzon Allah ce sai Allah ya turo mala'iki ya busa rai sannan a halicci dan adam din da ake so a halitta shine cin Allah ke sun an sha na hu khalqan akhara fatabarakallahu ahsanul khaliqi abin jonna sai malaki cewa summa tamuru bihi atwarun ajiba sannan iya matsayin nutsufa din nan sannan a ya dinga samun tatawur ci gaba daga wannan zango sai wannan hine ta dawwar bayan ya zauna matsayin nutsufa to zai koma a alaka sannan zai koma mudga ana fahimta haka Allah ta'ala ya tsara daga wannan ta dawwar din sai ya koma wannan daga wannan sai ya koma wannan daga wannan sai ya koma wannan abin mamaki sai malik ya cewa la dakar li ahadin ghayri ghayri Allah fiha ya kuruju ba da habashiran sauya ya ce lokacin da Allah yake wannan tsari ya juya nutsufa ta koma alaƙa to malike cewa ba sai ɗin ɗan adam a wannan ita mahaifiyar da junan yake jikinta ba ta san lokacin da Allah ya juya shi daga nutsufa ya koma alaƙa ba hatta ita mahaifiyar da junan yake jikinta ba ta san lokacin da Allah ya juya shi daga alaka ya koma mudga ba ba ta sani ba Allah ne kada yake da wannan iko yasa bayan Allah mu bar wa Allah ikonsa da Allah ya ce innahu ala kulli shay'in qadir to haka ne babu shakka kun babu kokonto mu dawo misali na biyu yanzu lokaci ne na damuna ko ana ta shuke-shuke an fara noma to duk mai gona idan ya je ya zuba irin arami ya binne shi ba abinda zai iya gina ba abinda zai iya gina bai sanya ake cakuɗa irin a cikin ƙasa ba bai sani ba bai sanya Allah yake shirya su irin a cikin ƙasa bayan su rube kuma su fito tare ba a samu ne fito kansu ya yi ƙasa ba ana fahimtar wannan gero za ka zuba ko masara ko wake ko dawa ko shinkafa amma sai Allah ya shiri abin su fito dukkansu iya sama ba wanda zai yi makuwar kansu ya yi ƙasa ba wani ba ikon Allah ba malamin gona zai yi wannan ko wanda ya karanci agarki zai yi wannan ba aikin shi ba ne wannan kimiyya ce ta Allah yasa yake cewa fara'aytum ma taharusun a antum tazru'unahu am nahnu zari'un ku ban labarin irin abin da kuke shukawa a ƙasa ku binne Allah ya ce idan kun binne shi ku ne kuke fito da shi ko mu Allah ne yake bakin ga binnewar kawai kana tanajin noma da taki in Allah ya ki fito da shi ba ya zaka yi kana da ƙarfin fito da shi ba ka da wani ƙarfi shi yasa ya ce ɗan adam iya zama marhala-marhala uku kafin Allah ya busa masa rai to sai malike ce ba wanda ya san lokacin da Allah yake juya ɗan adam daga nutsufa ya koma alaka ya koma mudga a busa masa rai ya ce in ba Allah ba wanda ya sani nage abu ko kai uba ka sani ba ka sani ba ko ke uwa wanda juna yake jikin kin sani bai sani ba wannan hankalinka zai baka wani to wannan kadai ya isa nuna ma cewa akwai Allah ya isa tun mace tana da juna ba a ganewa ba a san tana da shi ba har ya fara bayyana yau da gobe yau da gobe har a zoran da za a haife shi kuma asalin dan adam din dugon mani ne shine asalin sa shi Allah zai kawwana a cikin mahaifar ya dinga rikidewa iya juyawa daga nan zuwa nan daga nan zuwa nan daga nan zuwa nan har a busa masa rai har a haife shi dan adam wannan sai Allah wannan aiki sai Allah to zarga wannan duka malam iya kokari ya nuna mana kan cewa hankalinka ma ya tabbatar ma cewa akwai Allah subhanahu wataala kuma shi kadai ne tantance bauta masa in ba shi din ba ba wanda ya sai sai malam yake cewa a ya kurju ba'daha basharan sawiya shikenan bayan Allah ya gama duk tsarin da yayi a ciki daga nan zuwa nan daga nan zuwa nan daga nan zuwa nan an busa masa da yayi wajen da zai a cikin a cikin gyati masa sannan sai Allah ya fito da shi a matsayin dan adam ne litacci fitowar ma Allah nake ce mu ne muke fito da dan daga ciki ya khuruju min bayna sulbi wat tara'i Allah ne ke fito da dan da aka haifa yasa take cewa law akhrajakum min butuni ummahatikum Allah shi ne ke fito da ku daga cikunan mahaifinku sai ya so da tokaci da tayin da rana da did da komai sannan ya ce a yau za ka zo duniya kuma a yau za ka zo an fahimta nan sai malik ke cewa haza fi khalqihi wa takwinihi wani iya cikin tsari na Allah wajen halittarsa da kuma da kuma gudanar da halittar ko kulawa da halittar wa kadhalika al-hal fi tansha'atihi wa tadawirihi haka nan bayan an haifi ɗan adam ɗin to tun i ago azani azani ake yawo da shi azani ko zama bai iya yi kwanciya sai murginawa haka dai ana nan ana nan kai uban da kake ganin su yi da gobe baka san yaya kahin su yi kwari ba har ya fara zama da kansa kuma he dai kawai ka waye gari kaga ɗanka ya fara zama ana nan ana nan yana zama yana zama ana nan ana wata ran ko sai ya fara rarrafe baka san ya akai ba ba ka sani ba iya rarrafin sai ka ga ya fara dafa abu iya dagawa wata sai ga ya fara tafiya da kabarsa ba ka san yadda aka yi to bayan ya zo duniyar ma irin wannan daga wannan marhala zuwa wannan marhala zuwa wannan marhala to Allah ne kadai yake yi kuma ya sanya yake yi babu cewa dan adam ko kadan a wannan to wannan ya isa nuna maka cewa akwai Allah an fahimta nan sai maliki cewa a famin sabban wa tufula dace iya kankanin yaro sai zama to tuful a tsifil shine dan da ake rike shi a zanin goyo bayan an haife shi a zanin goyo ake yawo da shi shine tsif to daga nan ila shabab iya wannan tsifil din yazo marharar walad yazo murahik an fahimta sani yazo shab duk wannan marhala ce ta daga da daga zanin goyo har zuwa har zuwa shekara biyu uku ɗifille daga nan kuma ya fara tafiya daga ɗifil zai zama walad shekara bakwai takwas tara walad daga nan ya haura goma ya fara zama a sham sham matashi ko saurayi to daga nan marhala marhala marhala har ya je watihi har ya je cikar ƙarfinsa kuma hatta iza balaga ashuddahu wa balaga arba'ina sana dan adam tun iya zanin goyo iya tashi daga nan sai nan sai nan sai nan har ya je kuma ƙarshen ƙarfinsa daga nan kuma in ya cika ƙarfinsa ina zai yi kuma ƙasa zai yi shi yasa Allah ta'ala yake cewa Allahu allazi khalaqakum min da'afin thumma ja'ala min ba'di da'afin quwwa thumma ja'ala min ba'di quwwatin da'afan wa shayba yakhluqu ma yasha wa huwa al-alimul qadir Allah ya ce shi ne ya halicci ku min da'afin ko min du'ufin da an karanta daga rauni ai ƙarshen rauni shi ne jariri ai ƙarshen rauni kenan wanda ba abin da zai iya wa kansa la qaddara Allah ko me ya shigo ɗakin da yake na halakarwa ba yanda zai yi shi bai isa ba domin tsabar rage rauninsa ko ya faɗa da baki ma ga abin da zai halaka ne bai zai faɗa ba domin ba shi da wannan iko ba shi da wannan kudura to Allah ce da irin wannan yanayin ka taso ya halicci mu daga rauni sun majala min ba'di da'afin quwwa bayan wannan raunin sannan kuma sai karfi biyu baya har mutum gaji iya bugan kirji ai ba wanda isa hana ko ba kage ba iya daga hannu amma fa da shine a zanin goyo fa tsin ma fa shine tsin ma amma ya manta daga da mai yawan mantuwa ne shine a zanin goyo fa aje ba abin da zai yi wa kansa amma yau su ne ‘yan iskan unguwa ba wanda ishe hana ba abinda ba gada ba ɗan adam gina to daga nan bayan wannan ƙarfin Allah ya ce yau da gobe kuma raunin zai sake dawa ba bayan ya je marharar ƙarfinsa ƙarfinsa ya cika to daga nan kuma ya zai yi a fara ce mai ka rage shan siga ba to lamar ya fara zuwa ke haka ne ka fara rage cin jan nama ka gane ko sannan banda mai ko ka daina cin mai a daga nan an yi gaba an yi gaba ka daina cin kaza ka daina cin kaza ka daina cin kaza to duk notunan ka ne suke kuncewa an bayyana wannan dattawa ku yi haƙuri wannan shine irin tsarin da Allah ya wa dan adam sun majalamin ba da zafin kuwa sun majalamin ba da kuwatin da'afan bayan wannan karfin da ya tsuwa tsakiya in Allah ya ma tsawon kwana to raunin ma zai dawo idan raunin ya dawo kuma da furfura ma zai dawo kuma da'afan wa shayba ga rauni kuma ga furfura da tun mutum iya tafiya ras sai ya fara dogara da sanda kuma tun ana yi da sandar ana yi da wata ran sandar ba ta gagara an bayyana wannan to yanda dan adam Allah ya tsara shi iya karami ya taso ya taso har ya zo tsakiya to da haka da haka da haka kuma zai koma an fahimci wannan to shine malai ke cewa ya je quwwatihi ila kuhula wa shaykuka har ya zo ya zama datti yake ne kuhula har ya zama kuma shaykuka ya zama tsoho tukur kuma shike da magana ta kai wa hadhihi sunan al'amma fil insan wal haywan irin wannan tsari da Allah ya yi na gaba ɗaya ne da ‘yan adam da dabbobi duk a irin wannan tsarin suke tafiya hiya nafsi hafil ahajfil ashja ita wannan tsari ita ce dai hatta bishiyoyi za ka samo da shi da kanka ga dasa amma tana nan tana wata yin zama bishiya ta gagara ture ya sani daga tiri amma da sai ka cire ta da hannunka to ita ma haka ta yadda da kana ɗan jariri har kai ƙarfi to ita ma bishiyar tana jaririya har ƙarfin ta yazo haka tsarin yake hata a bishiyoyi ana fahimta sannan wanda ba ta haka tsarin yake a tsirai da muke shukawa yanzu duk tsiron da ka je ka kama hannu sai ka tuge shi a farkon fitowarsa sai ka ta tuge su da hannu amma idan ya yi ƙarfi ba dole wani sai an sa adda wani sai an sa magirbi za a sa da shi amma farkon shuka kaza ma za ta iya cire shi da bakinta to haka Allah yake tsarinsa da mutane da dabbobi da bishiyoyi da tsirrai an gane ko wa misluha al-aflak al-ula al-ulawiyya wal ajram as-samawiyya dukkan manya-manyan halittu na sama da na ƙasa masu motsi da wanda ba sa motsi haka Allah ta ya tsara su duk girman dutse ba to ba haka ya zama dutsen ba da tsakuwa ne ba da tsakuwa ne amma yau da gobe shekara da shekaru sai ya rike zama katotan dutse bayan da za a yi shi haka Allah yake tsarinsa akan dukkan kaunu na duniya gaba daya fa innaha jami'aha khadi'a duk wannan halittun gaba daya masu rai da wanda ba su da rai to suna rankwafawa suna kaskanta kansu a gaban Allah an fahimta khadi'a lima rabatat bihi min sunan la tahidu anha dukkan wata halitta ta ɗan adam da dabba da bishiyoyi da tsirrai a wannan tsarin da Allah ya yi ta take tafiya ba wanda isa ya kauce daga wannan tsarin ba wanda isa akwai wanda isa ya ce ni ba zan tsoho ba ai bai isa ba kamar yadda baka da ikon ka hana gobe ta zo to haka nan baka da ikon ka hana ga tsufa idan Allah bai maka wani kwana ba an fahimci wannan shine ma yake cewa la tahidu anha ba wanda isa ya karkace wannan tsari da wala takhruju a wala takhruju an salakiha ba wanda yace fice daga hanyar da ake bi walau hadasa a anin farata salakaha ka kaddara a ce wata daga cikin halittun Allah irin tsarin da Allah ya wa duniya wa an za su kangare su ce su irin tsarin da kowa yake tafiya a kafa za su tafi ba aw kharaja majmu'a min al-kawakibi ko a samu an sa taron taurari yau su ce kawai sun yajin aiki ba za su fito ba min madari'iha daga tsarinsu da suke fita yau da gobe sai ma da ke tala karbal alam to da duniya ta lalace gaba da Allah subhanahu wa ta'ala ƙarfin ikonsa a ce akwai wanda zai mai tawaye har yayi abin da Allah bai so ba to da duniya ta gane ba ma wanda isa wannan bisa misali ma da yake bayarwa shine a wata ayar ke cewa law kana fihi ma'alihatun illa Allah yace la fasadata da a ce a ƙasa kai da a ce a sammai ko a ƙasa akwai wani Allah ba Allah ba a ce Allah biyu ne akwai wanda zai bada umarni wani ya ce ba za a yi ba a samu clash of power wani ya ce ruwa wani ya ce a wani ya ce damuna wani ya ce rani to sai Allah ce la fasadata da komai ya lalace ba abin da zai gudana shi yasa Allah bai san kishiya an fahimci wannan babu laifi mafi girma a duniya kai wa Allah kishiya babu duk tsarin Allah irin wanda shi yake da kansa kuma ba wanda ya isa masa zai sa masa baki maliki cewa wanta hashanu hadhihi haya to da shikenan wannan rayuwar ta zo ka shikenan alamisil hadhihi al-adilla al-aqliyya al-mantiqiyya bisa irin wannan tsari na hujjoji da hankali ma zai iya yarda da su wanda ake furta su da baki wanda kaliya as-sam'iyya da kuma wanda muka ji a bayan naqalu wanda ya kawo ayoyi da hadisai amanal muslim billah to wannan kada ya isa ya sa musulmi imani da Allah wannan ya isa ya sa kai yadda akwai Allah ta'ala madaukaki wa bi rububiyyatihi li kulli shay'in kuma ka yadda cewa Allah shine mahalicin komai shine rabbu ga komai da kowa wa ilahiyatihi lil awwalin wal akhirin kuma kai da cewa Allah shine abin bauta na gaske wanda ya cancanci a bauta masa a gun mutanen farko da mutanen ƙarshe wa ala hadha al asas min al iman bisa irin wannan tsari foundation na imani wal yaqin da kuma abin da yake shine yaqini tabbatarwa ta takayyafu hayatul muslim fi jam a fi jami'i shu'un haka ake so musulmi ya tsara rayuwarsa a dukkan al'amuransa da duniya gaba ɗaya ka yi imani da Allah kuma ka da Allah shine mai iko daga wannan tsari zuwa wannan tsari kamar yadda ga misalai nan yau da gobe bishiyoyi dabbobi hatta kanka ɗan adam ɗin ga misali a kanka yasa ƙur'ani yake cewa wa fi anfusikum afala tazakkarun wa fi anfusikum hatta a karan kanku ma ga misalai nan yanzu shekara 20 baya ba haka ke ka samu wani hoto da kai shekara 20 baya ka ɗauko ka gani sai ka ma ɗauka ba kai bai a wannan shekara 20 ɗin Allah ya caccanje tsarinka wani gun an ƙara masa girma wani gun an ƙara masa fenti wani gun an rage ma wani gun an ƙara ma domin ita duniya ba abin da yake tafiya sarmat babu shi ya ce ya tafi tun daga farko har ƙarshe ba canji babu Allah ne mai ikon juya kowa da komai kamar yadda yake juya dare da rana yuqallibu Allahu al-layla wan nahar amma inda hatta yayin ma na duniya yau gashi yau wani ne a mulki ana nan ana nan sai Allah ya kwace mulkin ya biya wani kuma shi wani iya nan da ransa da lafiyarsa sai Allah ya zare power sai biya wani shi ma ana nan ana nan wata nan sai a zare karfin sai a biya wani ko dukiyar wata nan sai ka ji an ce ayyalaji wani ya kare ai wane da su ne kaza kaza amma yanzu babu da wane da koki amma yanzu shine hamshakin mai kudi a Allah ya to haka Allah ya tsara duniya daga wannan tsarin sai nan daga nan sai nan daga nan sai nan kuma har a je karshe Allah ya sa duniya ta kare a busa kaho a tashi kowa ma ya san matsayin sa kuma shikenan shi yasa in ka fahimci duniya da rayuwar cikin ta bisa irin wannan tsari wallahi ka huta ka huta ka huta ba wani abu zai tayar da hankali yanda baka isa ka hana gobe ta zo ba to haka nan baka isa ka hana Allah yawa wani arziki ba yanda baka isa ka ce dare ba zai yi ba haka nan baka isa ka tare wani abu da Allah ya tsoro mana larura baka isa ba komai iya gudana da izinin Allah komai iya gudana da sanin Allah yasa ya keɓe abubuwan da su ne sinadarin rayuwa sai ce duka a hannunsa suke Allahu alladhi khalaqakum summa razaqakum summa yumitukum summa yuhyikum yace hal min khaliqin ghayru llahi yaf'alu min zalikum bi shay Allah da kansa yace shine ya halice ku ba ya ƙara tina muku wannan shine ya halice ku sannan summa razaqakum duk wanda ya gani ya ci abinci ko ya sha abin sha ko ya sa tufafi to Allah ne ya bashi duk wanda ya gani ya tara kuɗi ko ya samu wata kadara ko wani dukiya Allah shi ne yake shi ya bashi ba ƙarfinsa ba ne ba dabararsa ba ba wayansa ba yanda ba kai ka halicci kanka ba haka nan arzikin ma ba kai kai wa kanka ba Allah ne sun marzaka ku sannan sun mai mitu ku in kwanan ku ya ƙare ko ba wanda ya isa hana ka mutu wallahi in duk duniya gatan ka ce yau kwanan ka ya ƙare ba za ka yi gobe ba duk likitocin duniya a ce su taro a kanka da mai duba kaza da mai auna kaza da mai bincike kaza in dai kwanan ya kare wallahi ba za ka kai goyi ba shine fawa irin ta Allah ta shafa mana da kowa ƙasa da wata ɗaya ai akwai hamshakin mai kuɗin nan wanda ya dasa alkhairai alhaji aminu dan tata ya rasu ai kun san da kuɗi iya ba da lafiya yana bai mutu in dai kuɗi shine zai ba da lafiya ya sa a dawoma a duniya wallahi mutum wannan ba zai mutu ba amma sai Allah ya nuna kan cewa yanda aka haife ka baka da komai duk abin da ya tara ma a duniyar ya baka kuma a lokacin da yake bukatar ka zaka dani ba wanda ya sai tsaya wanda ita ce rayuwa mu fahimci rayuwa irin wannan tsada sai ka zauna lafiya sai ka zauna lafiya ka dinga baccin kana tashi ba abin da ya dame ka amma an ka kwalla faranka akan abin da baka da iko akan sa to wahala zaka sha zaka dade a cikin bakin ciki da bacin rai kaga wanda abu ka ce baka so ai baka yi ka bashi ba shi ma ba shi biyo kansa Allah ne ya bashi kuma shi ma da aka bashi bai san lokacin da aka bashi wayar gari yayi kawai ga abu kaza a hannunsa an ce mallakar sa ne ya aka yi ya aka yi Allah ne yayi ya aka yi wa ne zama kaza to Allah ne kai shi gun ba shi kai kai shi ba kowa ya san matsayinsa kuma ya san alakarsa da mahaliccinsa sai ka samu kwanciyar hankali ka zauna lafiya wannan shine karshen الفصل الأول كيف إذا بشجع الفصل الثاني ما ليش الفصل الثاني الإيمان بربوبيته بربوبية الله تعالى لكل شيء فصل نبيو زي إيماني زي ما قال أكن إيماني da cewa Allah shine rabbu li kulli shay kusa akwai babbanci tsakanin rabbu da ilahu shi rabbu shine alkhaliqu kenan ilahu kuma shine alma'budu an bayyana wannan idan Allah ya ce shine rabbu rabbu to iya nufi shine alkhaliqu alkhaliqu duk inda Allah ke maganar rabbu to za ka ga al'amari ne wanda Allah yake nuna ikonsa da powersa kan abu rabbu samawati wal ard an bayyana ai khaliqu samawati wal ard Allah shi ne ya halicci sammai da ƙasai rabbu Musa wa Harun shi ne ubangijin Musa da Harun an fahimci wannan duk inda ya sa rabbu rabbu to iya nuna shi ne ke da fawa ta ƙarshe akan abin da Allah ce shi ne ubangijinsa ne shi ya sa ka yadda mu yadda mu imani cewa Allah shi ne rabbu ga kowa shi ne mahalicci wanda ya halitta wanda kuma yake kula da halittun da ya gaba da sai malik ya ce yu'minul muslim bi rububiyyatihi ta'ala wajibin musulmi ne ya yadda yayi imani cewa Allah rabbu ne shine mahalicin kowa da komai ko mai kula da rayuwar kowa da komai li kulli shay ga dukkan komai mai rai da wanda ba shi da rai wa annahu la sharika lahu fi rububiyyatihi li jami'il alamin Allah ba shi da abokin tarayya abinda Allah ba shi da abokin tarayya a wajen tsara sana halittar duniya da abin da ke cikinta ya sa ta kafirai Allah ya ce wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal arda sai ce la yaquluna Allah idan ka tambaye su waye halitta samai da ƙasa sai Allah ne a wani kuma Allah ke cewa wala in sa'altahum man khalaqahum la yaquluna Allah su makaran kansu idan ka ce waye halice ku za su ce Allah ne za su ce Allah ne an fahimci wannan shi yasa da maka ce tauhidin rububiyya hatta kafirai ma sun yadda ba kafirin da yake inkarin ba Allah bane halici duniya ba kafirin da yake inkarin ba Allah bane halici shi ta inda muka rabu da su shine kuma shi Allah a matsayinsa na ilahu ba su yadda ba a matsayinsa da shi ya cancanci abauta masu tone ne ba su yadda ba amma kai musulmi kai da Allah ne mahalicci mai kula da halitta kuma wato wani bangaren Allah kuma shine abin bauta gaba daya abin jama sai malike cewa wa zalika li hidayati Allah ta'ala lahu awwalan wannan kuma ya samu sanadiyar shari'a ta farko da Allah ta'ala ya zai kewa dan adam ita ya gane cewa Allah shine mahaliccinsa kuma shine mai kula da halittarsa ثم للأدلة ثم للأدل- للأدلة النقلية والأقلية الآتية sannan kuma ya kamar yadda ya saba da nai bayan yanzu ya kawo dalilai a ayoyi da hadisai wanda suke tabbatar cewa cewa Allah shine rabb kamar yadda can da ya kawo al-imanu billahi ya kawo ayoyi da hadisai sannan ya biyo baya da hujja ta hankali to shi ma wannan fasalin haka zai da shi yanzu za mu shiga maganar ayoyi wanda Allah yake nuna shine rabbuka kowa shine ubangiji shine mahalicci ga kowa ga komai sai malaki cewa al-adilla an-naqliyya hujjojin da za su tabbatar ma Allah shine ubangiji wanda ya cira to su imma fil qur'an imma fi sunna na daya ikbarihi ta'ala arbubiyatihi bi nafsihi Allah da kansa ya ba mu labari cewa shi ne rabu shi ne mahalicin komai da komai na wannan duniya lokacin da yake cewa iz qala ta'ala fi sana ala nafsi lokacin da Allah yake magana wajen yabon kansa da kansa da yake yi yake cewa alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin duniya al'alam shine kullama siwa Allah duk abinda ba Allah ba sunansa alam yasa duniya ita ce alam abin cikinta alami duk abin da ba Allah ba alam ne to Allah shi ne mahalicin duk abin da ba shi ba tun daga mutane aljanu dabbobi tsuntsaye kwari bishiyoyi abin da ka sani abin da baka sani ba aljanu mala'iku duka mai rai marar rai in dai wani abu ne kasantacce to Allah ne kasantar da shi Allah ne samar da yi kuma ya kasantar da shi yasa ya gode wa kansa bisa irin wannan aiki godiya ta tabbata ga Allah ubangijin duniya wanda ya samar da dukkan duniya da abin da ke cikin ta an bayyana wannan shine fassarar alhamdulillahi rabbil alamin wakala fi takrir rububiyyati kuma ya sake faɗa da bakinsa shi Allah wajen tabbatar da cewa shine rabbu qul man rabbus samawati was-sab'a قل من رب السماوات والارض قل الله anan Allah yake cewa in ka tambaye su man rabbu samawati waye mahalicin sammai bakwai wal ard waye mahalicin kasai bakwai qulillah za su ce ma Allah ne qul za su ce lillah Allah ne mallake su gaba daya shine halice su kuma shine mallake su wakalati biyan rububiyyati wa uluhiyyatihi kuma ya cika da bayani a matsayinsa na rabbu ubangiji mahalicci sannan kuma a al'ilahu kuma abin bauta da ya cancanta bauta masa rabbu samawati wal ard wa ma bainahuma in kuntum muqinin kaga wannan tauhidul rububiyya kira sai ce la ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit na kuma tauhidul uluhiyya kira a fahimta rabbukum wa rabbu abaikum al-awwalin kuma ya dawo da rububiyya kaga wannan aya duk ta hade tauhidin rububiyya da uluhiyya rabbus samawati wal ard Allah shine mahalicin samai da kasai wa ma bainahuma da abin da ke tsakanin samai da kasai in kuntum muqinin har in kuna da yaqini kuna da sakankancewa a zuciyarku to ku yadda Allah shi ne mahalicin sammai da ƙasai da abin da ke tsakanin sama da ƙasa. Abin jannan? Sannan ya ci gaba da cewa la ilaha illallah ba abin bauta da cancanta sai shi shi kaɗai, iya huyi wa yumi shi ne mai rayawa kuma shi ne mai kashewa. Duk wanda gan shi a raye da sanin Allah yake rayuwa, duk wanda ya faɗi ya mutu da sanin Allah ya mutu. An fahimci wannan? shi ne ke cewa ala ya alamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir Allah shine mai cikakken ilimi akan dukkan halittunsa gaba daya yanzu misali ku tambayi irin masu tono ko haƙo na ƙasa inda za a rarake ƙasa a yi ko a yi rijiya ko a yi wani reservoir ko a yi wani abu dai a rarake ƙasa a yi wani abu za a yi tono mai zurfi a ƙasa amma sai ga an tono wani ƙwaro a cikin ƙasa kuma lafiyar sakalau ba maki man an je an auna bahi da warsa bahi da hafatin shi an gane ba shi da diabetes amma za in a hankalce ne sai ka ce to ta ina yake samun abinci tun da ƙasar sai da aka fasa aka yi nisa aka same shi ko ba wata hanya a zahiri da za ka ta shiga ta je ta same shi babu ita wannan kaɗai ya isa ya nuna makan cewa Allah shi ne masanin kowa da komai duk abin da ya gani a duniya wanda ka sani da wanda baka sani ba to Allah iya san da shi Allah bai mantuwa ya san kowa ya san matsayin kowa kuma shi ke kula da kowa kuma bai gajiya ba an fahimta akwai wata kissa ta annabi Sulaiman wata rana ya fita bakin ruwa haka iya tsaye da fadawansa sai ga wata tururuwa ta ɗauko ta ƙwaya a bakinta kuka iya sha ƙwayan gero ko ta dawa ko ta shinkafa ta ɗauko da wata ƙwaya tana ta tafiya da ta zo bakin kogin sai ta tsaya da ta tsaya sai wani kwaɗo kuma ya fito daga ruwan da kwaɗo ya fito daga ruwa ya zo saitin inda tururuwar take sai tururuwar nan ta sa ƙwayan nan a bakin kwaɗan shi kuma kwaɗan sai ya ja ya koma cikin ruwa ita kuma tururuwar sai ta juya za ta shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya shi dama Allah ya hore mai yin magana da tsuntsaye da dabbobi an fahimta da ya kirawo da sai ke tambaye ta yace ina ga kin dauko wata kwaya a bakin kuma kin zo bakin ruwa kuma ko ni kwado ya zo kin bashi kwayar ya koma ruwa ki kuma kin tafiya me labari me haka sai take cewa Allah ne ya aiko ni akwai wata halitta wata tsutsa tana cikin ruwa ita a ruwa take rayuwa to ta makanci ba ta gani ba ta da lafiya sai Allah ce ɗauko abincin kai mata da ɗauko abincin ni kuma a yanayi na bana iya shiga ruwa ba zan iya shiga ruwa ba sai Allah ce idan na zo bakin kogin na tsaya kwaɗo zai zo yin bayi wannan sakon ya kai mata kuma kwaɗan ya je kai wa wannan tsutsar da take cikin ruwa ba ta da lafiya ya kai mata abincin da da ci sai kuma sai ka ce Allah ya manta ka ba zai baka abinci ba ke da kake yawo a titi kana yawo kwaro kwaro kana zuwa gona kana zuwa kasuwa kana zuwa gareji kana zuwa ina ne ga wanda yake cikin ruwa Allah bai manta da shi ba sai kai akwai gunda Allah ta'ala yake cewa wa ma min dabbatin fil ardi illa ya illa wa ma min dabbatin fil ardi illa a wa ma min dabbatin fil ardi illa alallahi rizqu hako wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullu fi kitabin mubin illa alallahi rizquha ba wani abu da ke motsi a bayan kasa face Allah shine dau nauyin ciyar da shi Allah shine dau nauyin bashi abinci shine ma'anar illa alallahi rizquha akwai wani bawon Allah da ya jiro malami iya tabbaya ne akan wannan aya a cikin magabatar wata sai ce to zai fita ba don ya gwada Allah ba a'a sai dai ya ƙara samun yaƙini da imani zai fita ya laɓe a wani gumba wanda ya san inda zai tafi sannan ya kuma ta ina Allah zai bashi abinci sai fita da ya fita ya fita jeji ya ki tafiya sai je samu wata bishiya ta yi kogo haka sai shiga wannan goban kawai ya ce yau zan ga ta ina Allah zai gamu abinci na nan kuna ganewa iya nan iya cikin wannan kogo sai hadiri ya taso da iska to akwai makiyaya masu kiwon shanu da dabbobi da suka zo wajen wannan bishiya sai suka tsaya suka ce mu dan tsaya anan muga yadda iska za ta can sai suka kogo iska ce aga kogo mu dan fake ma a ciki mana sai suka higa suna shiga sai ga mutum a ciki ba su tsorata ba yakin magana ya yi kamar ba shi da lafiya mutum suka ce Allah sarki shi magajiya ce ta kawo shi nan ba mamaki ko kuma a ba shi da lafiya ya zo ya dan huta ana Allah sarki gashi dai ko magana ba yayi shi kuma ya tsaye ya ci zuba wa Allah ido yanzu ba mamaki ma bai ci abinci ba ko yin wa yake ji to suna da irin jallo din nan sun kwaba gari da nono a ciki wanda suke sha in kai mu dan bashi ya sha sai suka da dura masa a baki suna dura mai ne sadaka lawal azim aminda kun ga wannan iya nuna maka cewa Allah ya san da kai bai manta da kai ba wa ma kana rabbuka nasiya hidi tsarin ita duniya dama wa'ansu Allah ya kaddara musu samun komai a cikin sauki wa'ansu kuma Allah ya kaddara musu samu a cikin wahala wannan haka Allah ya tsara duniya ba wanda kuma zai dauke duniya daga wannan tsari ana fahimtar wannan to sai Allah ta'ala yake cewa a shi Allah ta'ala shine yuhyi wa yumid rabbukum wa rabbu abaikum al-awwalin Allah shine mahaliccin ku mahalicci iyayenku na farko tun daga annabi Adam shine ya halice sannan kuma abin da ya biyo baya biyo baya wakala fit tadhkir bil misaq alladhi aqadahu ala al-bashar wa hum fi aslabi abai sannan Allah ta'ala yake tunatar da mu bisa alƙawarin da muka yi da Allah kowanne ɗan adam ya yi alƙawari da Allah a lokacin iya tsantson gadan bayan iyayensa abin da ake nufi da aslabi a ba'iyin asla yanzu misali ga wannan yaron da fi shekara kaɗan ba yanzu Allah ya ƙaddara masa zai girma ya yi aure ya haihu ya jikoki to yanzu wannan 'ya'yan nasa an fahimta da jikokin nasa a cikin ilimin Allah suna nan ana ce kuma ana ce musu kuma alamun zar halitta ce ta Allah amma iya san a ina suke amma za su zo to da duk mu mun yi irin wannan rayuwar duka a lokacin da Allah ya halitta annabi Adam shi kadai ya halitta kuma Allah ya san dukkan mu za mu zo duniya dukkan mu tun daga annabi Adam har zuwa dan Adam na ƙarshe Allah ya san duk za mu zo duniya amma a lokacin muna ina ba wanda ya san inda muke kowa bai san inda yake ba to Allah a wannan matsayin sai da ya alƙawari da mu duka ya yi asambulin mu gaba ɗaya dukkanmu musulman da kafiran shi ne wannan aya ta cikin sunan arabi za ta yi bayani bi an yi uminu bi rububiyyati hilahu sai da Allah ya tara duniya kaf kafin ya halice mu ma ya ce mu yi imani da shi shine ubangiji mahalicci muka ce min yadda sannan kuma aka fara zuwa duniya ɗaya bayan ɗaya waye abuduhu wala yashriku bihi ghaira sannan kuma Allah muka yi alƙawari ce idan mun zo duniya shi kadai zamu bautawa ba za mu bauta wani sa ba muka ce mun yadda sai da Allah ya alƙawari da kowa kafin ya zo duniya yasa maikin Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa kullu mauludin yuladu ala alfitra duk abin haihuwa ana haifarsa ne bisa tsarin musulunci ana ganewa bisa tsarin musulunci ko ake haifansa illa abawaihi yuhawidanihi aw yunassaranihi aw yunajjasanihi sai dai mahaifansa su yi kokarin mai da shi berude ko banasari ko ba mujusi amma duk abin haihuwa irin tsarin musulunci ake haifansa haka manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam yasa Allah ta'ala yake cewa wa iz akhadha rabbuka ka tuna lokacin da ubangijinka subhanahu wata'ala yayi alƙawari min bani adam daga cikin ƴaƴan annabi adam alayhi salam min zuhurihim ƴaƴan da suke gadan bayansa ma'ana tsotson sa kenan yini aslab din wanda za su biyo tsotso tsotso tsotso har zuwa ƙarshe zuriyatahu wanda za zo a matsayin zuriya na shi annabi adam da na hawa wa ashhadahu Allah ya shaidar da su ala anfusihim a karan kansu ya ce ku shaida da kanku alastu bi rabbikum ba ni bane ubangijinku ba ba ni bane mahalicinku ba idan kun zo duniya ba ni za ku bautawa ba kowa ya ce bala Allah idan mun zo duniya kai za mu bautawa kai ne mahalicinku sai da kowa suka yi alkawari da Allah ya biya Allah wannan amsa an bayyana qalu bala sai Allah ce shahidina ko shaida ni ma na shaida to kowa ya sa manzan Allah yake cewa dukkan wani wanda ya ji a wannan ta musulunci behudi ne ko banasare ne ko pagan ne marar addini matukar bai imani da manzan Allah ba ce ya zama dan wuta inda ya ji wannan sakon bai imani ba to manzan Allah ya ce Allah ya ce wuta ce makomarsa domin kowa sai da suke alkawari idan ya zo duniya zai bauta wa Allah ba shi da wani abin bauta idan ba Allah ba an bayyana wannan wakala fi iqamatil hujja al mushriki Allah ya sake magana wajen tsayar da hujja akan mushrikai wa ilzamihim biha da lazamta musu ita hujjar su faɗa da bakin su qul man rabbus samawati was sab'a Allah ce ka tambaye su waye ubangijin sammai guda bakwai wa rabbul arshil azim waye ubangijin al'arshi mai girma ka tambaye su su kafirai waye halicci sammai waye halicci al'arshi mai girma waye halicci su Allah ce sai quluna lillah zaka ji da bakin su mushrika sun ce Allah ne sun yadda shine rabbu din wanda ya halicci sammai da kasai da al'arshi da kursi da komai da komai sai Allah ya ce a faɗa musu qul ka ce da su afala tattaqun tunda ko san Allah ne malicin sammai da kasashin ba za ku yi tsoronsa ba ba za ku daina hada shi da wani ba ba za ku daina masa tarayya ba ba za ku tsoraci Allah ku zamto shine abin bautar ku ba shine qul afala tattaqun amin janna a na biyu ikbarul anbiya wal mursalin bi rububiyyati hatta annabawa da manzanni sun ba da labarin cewa Allah shi ne Ubangiji, maɗaukaki, wa shahadatuhum alaiha sun kuma shaida haka ɗin, wa ikiraruhum biha sun tabbatar da wannan ɗin. Fa Adam alaihi salam, annabi Adam alaihi salam, ƙala fi du'a'ihi yake faɗa da bakinsu cikin addu'ar da yake roƙon Allah. Annabi Adamu yake cewa, Rabbana zalamna anfusana, kaga Rabbu ya ce ai. Ubangijinmu iya nufin Allah. Allah Ubangijinmu zalamna anfusana haƙiƙa mun zalunci kawunanmu. Da shi da matarsa Hawwa lokacin da Allah ya hane su cin bishiya a dina suka ci. Bayan sun gane shi ɗan ya yaudare su, sun gane sun saba ma wa Allah, ya suka ce rabbana zalamna anfusana. An fahimta? Shi ne ce Allah ke shafa talaka alu min rabbi kalimatin fataba alai. innahu huwa tawwabur rahim ita ce wannan kalma ne wa in lam taghfir lana wa tarhamna Allah idan baka gafarta mana ba Allah idan baka ji kanmu ba lanakunanna minal khasirin babu shakka za mu zanto cikin taban mutane haka annabi adam yayi wannan nuna gazawa a gaban Allah yace Allah mun saba ma Allah mun zalunci kanmu ya Allah wannan kuma ana cewa a shine abin da larabawa suke cewa i'tiraf al-i'tiraf bil dhanb farko ko yanzu shi dan ya yaudare ka kai wani zunubi to idan zaka tuba ka fada ma wa Allah ko a sujjadarka ko bayan ka taso kana addu'ar tuba ka ce Allah ni bawon ka ne mai rauni na zalunci kai na Allah abin nan da ka hali ne na je na yi an fahimta ina itira Allah na yi wannan na yi Allah an baka min gafara ba Allah an baka ji kaina ba zan tabe ya Allah zan lalace to haka annabi adam ya nuna gazawarsa da rauninsa a gaban Allah to daga nan kuma sai Allah ya karɓi tubar su yafe musu wa nuhu qalat fi shakawahu ilayhi shi ma annabi nuhu alayhi salam ya kai koke zuwa ga Allah wani abu ya dame shi na matsala sai kai wa Allah kuka rabbi innahum asawni ya ce ya ubangiji na su wannan mutane na ba sun saba ne na zauna tsawon shekara 950 ina kiran zo su musulunta su yi addini Allah sun saba sun ƙi su bi ne Allah sun saba ne ina innahum asawni wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara suka bi suka kyale ni ni manzon su suka bi mutumin da lam yazidhu maluhu dukiyarsa ba ta daɗe shi ga komai ba haka nan ‘ya'yansa ba su daɗe shi da komai ba illa kasara sai asara shi suka bi Allah suka ƙyale ni a matsayina na manzonsu da ka aiko nugunsu an fahimtar nan muhallu shahir ne ce rabbi ya ce ya ubangiji kaga annabi nuhu ya tabbatar da Allah shine ubangiji annabi adam ya tabbatar da Allah shine ubangiji wa ya ci gaba da cewa rabbi inna qaumi kazzabun annabi nuhu yake cewa ya Allah ubangiji na babu shakka mutane na sun karyata ni sun ce ba daga gare ka nake ba ba kai ka aiko ni ba ni na kirkira sun karyata ni Allah ba su yadda da ni ba faftaha baini wa bainahum fataha ya Allah ka kawo wani buɗe wanda zai rarrabe gaskiya da ƙarya tsakanina da su Allah kawo wani abu da zai nuna cewa lalle ni mai gaskiya ne so ko makaryata ne shine fafta baini wa bainahum fata wa najini wa man ma'iya min al-qawmi zalimin wa man ma'iya min al-mu'minin wa najini wa man ma'iya min al-mu'minin ya Allah ka tsiratar da ni da dukkan wanda ya bi ni akan wannan da'awa daga cikin masu imani muhallu shahidai me yake cewa rabbi yake cewa ubangiji ubangiji ubangiji annabi adam ya tabbatar da Allah ne rabbu haka nan annabi nuhu ya tabbatar da Allah ta'ala shine rabbu wa kala ibrahim alaihi salam annabi ibrahim alaihi salam shi ma yake cewa fi du'a'ihi li makka lokacin da yake addu'a wa makka dama makka ta ci nasara ta ci ribar addu'ar manyan manyan annaba guda ne annabi ibrahim ya mata addu'a annabi muhammad ma ya mata addu'a sallallahu alaihi wasallam kuma annabawa mafiya girma hatta a cikin annabawan ba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine yafi kowanne dan adam daraja abun Allah ba ma dan adam ba kowace halitta ta inda za ka gane wannan da a ce Allah zai tare duniya ba fa wannan duniya da muke cikin ta ba tun daga annabi adam dukan duniya tun daga farkonta har zuwa yau ko kuma har zuwa ran da za ta ƙare a ce duk mutanen da Allah ya halitta Allah ya ware su a gefe annabawan mursalan mutanen kirkin salihan bayan waye da waye duk a tare mu a gefe a ɗauko manzon Allah shi kadai sallallahu alaihi wasallam aje shi a gefe to Allah ya fi son sa akan duk mu gaba ɗayan mu an fahimta Allah ya fi ƙaunarsa ya zaɓe shi akan dukkan duniya gaba ɗayanta ta wani shi ne zai ɗan kawo ma misalin girman manzan Allah a kusa-kusa duk duniyan nan duka tun daga annabi adamu har zuwa yau dukkanmu da za a dunkule mu a gu ɗaya ba mu kai farcen manzan Allah wun Allah ba ba mu kai ba an bai zana to kaga shi ya yi wa maka addu'a bayan manzan Allah a daraja sai annabi Ibrahim alaihissalam shine mai namba ta biyu a dukkan halittun Allah na duniya da lahira to shi ma yayi wa makka addu'a yasa ba gari mafi albarka da tsarki da nutsuwa da alkhairi kawo maka yasa manzara ke cewa mutanen makka da madina ba mai kaunar sai mai imani sannan ba mai kinsu sai munafiki ko manzon Allah ya ce dukkan dukkan duniya idan ta zo ƙarshe dujal ba inda ba zai je ba amma gari maka da madina bai isa shiga ba Allah zai sa mala'iku su surround din garin gaba da su zagaye shi duk duk fitinar dujal ba zai isa bai isa shiga garin maka bai isa shiga garin madina an fahimta wannan makabartar ta baqi'a manzon Allah yake cewa idan kiyama ta yi kamar buhu ne buhun da ka zuba wani abu haka ko ka zuba shinkafanka ko yakinka ko geronka idan ka ɗauka ai kana da iko idan ka buɗe bakinka kai shi duk inda kake so ka zuba shi to manzo Allah ya ce makabartar bakiya idan kiyama ta tsaya Allah zai ɗauko makabartar gaba ɗaya ji zazzage su aljanna a garin Madina ne manzon Allah ya tabbatar akwai aljanna a shimfiɗa a garin Madina ya ce tsakanin mimbarin da nake kutuba zuwa makwanci na a rauda min riyadil janna ya ce aljanna ce shi bida ku isa wanda ke da kuɗi bai je madina ba ya yi asara ya yi asara wallahi ba karbar asara idan ka je garin maka a ka'aba ka yi sallah raka'a biyu to sai ka yi sallah raka'a dubu ɗari a gunda ba na mamata kamo raka'a biyu a maka sallah wajen shekara hamsin da wani abu raka'a biyu a maka a haramin maka sai ka yi raka'a dubu ɗari a babu gom? ai ƙwara yi masai ne da zamu gani sai ka yi raka'a dubu ɗari a babu ba ta kai raka'a biyu a haramin maka la haula wala quwwata illa billah ka wannan daraja ce wannan kima ce wannan addu'ar annabawa ce Allah ya ba mu ikon zuwa maka to ina ganin wannan magana annabi Ibrahim za mu tsaya akan ta akan ta za mu tashi domin lokaci ya ci mana insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladansa abinda ne kuskure kuma Allah ta'ala ya yafe mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce babu ikon binta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce babu ikon guje mata muna addu'a Allah ta'ala ya taimake mu Allah ya ji kanmu Allah ya ji kan mahaifanmu Allah ya sa da mu da su aljanna ce hukumar mu Allah muna roƙonka alkhairin duniya da lahira Allah muna neman tsarin ka daga sharrin duniya da lahira Allah ta'ala muna roƙonka ka samu lafiya mu gama lafiya da mu da zuriyar mu Allah ta'ala ka shirya mu shirin addini Allah ka dora mu a tafarki madidici marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya mu kuma Allah ka dade mu da lafiya da imani duk masu taimakon addini a duk inda suke Allah ka dafa musu masu kawo mana zagon cikin addinin mu Allah ka yi mana maganin su Allah ta'ala ka yi wa wannan unguwa albarka Allah ƙara mata zaman lafiya Allah ƙara mata nutsuwa da kwanciyar hankali da karuwan arziki da garinmu na Gombe gaba daya da sauran Najeriya da kasashen musulmai duka Allah ka hada mu da albarka da alkhairai Allah muna roƙonka dukkan fitina Allah ka tsare mu da zahira da batina Allah ta'ala muna roƙonka dukkan masu tallafawa addini Allah ka taimake su in midiyar mu Allah ka taimake su ka ƙara musu ƙwarin gwiwa ka ƙara musu basira da hazaƙa dukkan waɗanda suke halartar wannan masallaci da wanda Allah ke kai musu karatun suke ji Allah ya haɗa mu a cikin ladan sannan Allah bai da kuwa gidansa lafiya اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت ورحمت وباركت على ابراهيم انك حميد مجيد وسبحانك اللهم وبحمدك ونشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته